masoya Allah masoya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na wannan gari unguwa ta tambrawa a wannan gari na kano a karamar hukumar dawakin kudu a wannan masallaci mai suna jami'a anas ibn malik ina farin cikin haduwa da waɗannan fuskoki masu albarka a ƙarƙashin karban bakuncinmu daga shehi malaminmu abokinmu kuma amininmu masoyi a sheikh a malam umar tambarawi mun fi saninsa da a tambarawi allah ya saka masa da alkhairi muna fatan kuma Allah Ubangiji ya yi riko da hannunsa da wannan katafarar masallaci da Allah ya ba shi dama ya zo ya ba da gudunmuwarsa a lokacinsa kuma ina ce mutanen wannan unguwa murna na mallakan wannan katafarar masallaci wanda ban taɓa yin sallah a cikinsa ba sai yau kuma ina addu'a ta musamman ga wanda ya gina wannan masallaci ko wanda ya sanya kwabansa da gudunmuwarsa ko da shawara ne Allah ya gina masa gida a gidan aljanna mu ma da muke a raya wannan masallaci Allah madaukin sarki ya ba mu ladan raya shi kuma ya sa aljanna ce mu koma mu malami ya umarci ni da yi magana akan addinin gaskiya addinin gaskiya magana ce mai faɗi ƙwarai da gaske wanda wannan ɗan lokaci da aka yanka mun da zai isa har na magana akan menene wannan jaka take ɗauke da shi na ma'anar addinin gaskiya ba ma zan ɗauki wasu gaɓoɓi guda biyu da za su ɗora mu a kan hanya kuma su nuna mana lalle addininmu addini ne na gaskiya kuma addini ne na adalci na farko shi addini shi ne ma yudanu Allah bihi abinda ake yi wa Allah bauta da shi in an ce addini abinda Allah ya yarda a bauta masa da shi yasa Allah ce inna dina inda Allahil Islam addini karbabbe addini amintacce addini yardaje a wajen Allah shi ne Islam duk mutumin da ya rayu a duniya bai rabauta da samun yin addinin da Allah yake so ba to tabbas wannan mutumin ya yi asara kuma bai ci sa'a zuwa duniya ba su duk wani addini kuma in ba mai suna al-islam din nan ba to bai zai zama addini amintacci ba bai zai zama addini karbabbe ba Allah ya yi alkawari babu wani addini da zai karba in ba addinin musulunci ba ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين duk wanda ya nemi wani addini ba musulunci ba to Allah ba zai karɓi wannan addini ba kwata-kwata kuma a lahira yana cikin hasararru kuma tababbu addinin nan shine addinin musulunci shine Allah ya ce wala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku bari ku mutu ku musulmi face kuna sallah kuna masu miƙa wuya ga Allah tabaraka wa ta'ala kenan duk wanda ya kuskure yayi wani addinin da ba ba na musulunci ba to Allah fa zai karba ba kuma Allah madaukin sarki in bai karba addinin ka ba to ba za ka shiga aljanna ba to ashe yana da kyau musulmi mu gane bai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya mana da ainihin wato girmama mu da yayi da ya bamu wannan addini ya mana duk abin da ya kamata ya mana tun da ya sa muka zama musulmi wanda yau ba biya kai ba ka zama musulmi da ana biyan kuɗi da ba ka da kuɗin da za ka da ba ka da kuɗin da za ka biya ka zama musulmi babu sannan kuma baiwa ta musulunci ba za ta irgu a kanmu ba don mafi girman baiwa shine duk wanda ya mutu yana musulmi shi dan aljanna ne to kenan addinin gaskiya shine addinin musulunci gabar magana ta biyu shi wannan addini na gaskiya yana dauke da wasu ta'alim yana dauke da wasu abubuwa da ya karantar da in an bi wannan karantarwa ne za a zauna lafiya idan aka kauce mata kuma za a gamu da rashin lafiya wahala damuwa mushkila tun daga nan duniya har zuwa lahira yan wa musulmi gabar farko shine shi wannan addinin ba a iya gane shi sai an karanta shi ba a yin musulunci da jahilci ba a yin musulunci da mun tashi mun gada ne ana yi ba a musulunci da cewa mu kakanninmu ma da mun musulmi ne inna wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun aw inna wajadna aba'ana ala umma wa inna azarihim muhtadun وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا وتآير بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا wai an ce abin da Allah ya saukar abi abin da Allah ya saukar sai su a mu muna nan za mu bi abin da iyaye kakanni suke yi to addinin musulunci ba wai gado ne na iyaye kakanni ba zai iya yi wa iyayenka da kakanninka suna kan bata awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun ko kuma shedan ne yake kiran su awalau kana shaytanu yad'uhum ila azabis sa'ir haka za ku yi ta bin iyayenku da kakanni akan addini akan aqida ba za ku bi qur'ani ba ba za ku bi hadisi ba ba za ku bi karantarwar musulunci ba sai ku ce ku za ku bi abin da iyayenku da kakanninku suke aikatawa ko da ku suna kiran ku zuwa ga azaba ta wuta sa'ira to kowa ta makaranta don haka dan an nuna mana wannan addinin ba da ka ake ba babu wata al'umma face sai da Allah ya hada ta da manzo wayin ummatin babu wata al'umma kowace al'umma da ta sani illa qala fiha nadhir face akwai mai gargadi wannan mai gargadin shine malaminta shine mai karantar da ita haka kawai mutane ba zai su je su ta bauta Allah ba tare da an koya musu ba sai an koya musu sun koya da haka waɗanda suka koyar da mutane addini su ne annabawan Allah da manzannin Allah ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ani abudullaha wajtanibu at-taghut kowace al'umma mun turo mata da manzo abin da yake koyar da yake shine tauhidi ko bauta Allah ku ne san ci dagutu Qur'ani yayi ta bayani akan zuwan manzanni da karantarwar su da da'awar da suke ta yi manzo Allah ya bayani a cikin hadisi sahihi yace tsakanina da ni da ku kamar mutum ne da ya zo ya tura wuta ya tarar da wasu kwari suna fada a cikin mutum suna konewa sai ya zo yana ta koran kwarin kasa halaka kasa halaka to tsakani na da ku kamar na zo ne na tarar da ku kuna ta halaka kuna ta tabewa kuna ta tabewa sai na zo ina ta kame ku ina rike ku wa ana akhidun bi hujazikum na rike kogun ku na rike lawurjan ku na hana ku je ku halaka na hana ku je ku tabe kenan manzo Allah ya karantar da mu shari'a ne dan kar mu halaka ya ya koya mana addini ne dan mu dace to yaya mutum zai wayi gari wai ana cewa ya bi sunnar annabi wai yana gudu idan baka bi sunnar manzo Allah ba in baka bi karantar annabi me zaka bi kuma kana da wani wanda zai koya maka addini ya sanar da kai Allah in ba annabi ba akwai wata hanya mai kyau ne in ba hanyar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam to haka annabi ya kare rayuwarsa da wa'azi an turo shi yana shekara arba'in aka naɗa shi a matsayin annabi ya yi tafafatawa tsakanin shekara ashirin da uku Allah ya sauka masa da wannan ƙur'anin izo sittin sai da ya karance shi tas ya yi mutane sharhi da bayani ya ce ya al'umma na isar da manzanci da saƙon da Allah ya turo ni na isar suka ce ka isar ce Allahumma fashhad ya Allah ka shaida hal ballagtu na isan muku da sako suka ce ka isar yace Allahumma fashhad ya Allah ka shaida kenan annabi ya isar mana sako ya mana bayanin addini babu abin da annabi bai bayani ba ba a buƙatar wani abu ƙari musulmin duniya ku gane cewa in dai addini ne a cikin shekaru ashirin da uku duk wani abu mai kyau na addini annabi sai dai bayaninsa kuma duk abin da za a yi wa Allah bauta da shi wallahi sai da annabi ya bayanin shi to me yasa za a zo a kawo mutane wani abu daban wanda wannan annabin bai yi shi ba bai ce a yi ba sai a kawo a ta kaɗa masa ƙararrawa kuma a ce sai an yi shi a bincika wannan abu a ga babu aya a kansa babu hadisi a kansa babu magana manzan Allah akai babu qur'ani akai amma wai sai a makale a ce a ai shi ma mai kyau ne ai sai an yi shi ai a a wallahi abinda manzan Allah ya zo mana da shi ya ishe mu wallahi abinda annabi ya kawo mana ya wadace mu kuma mun yadda wallahi annabi ya isar da manzanci يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس يا كي wannan manzo ka isar da abin da aka aiko maka na sako daga ubangijinka idan fa baka yi ba baka isar da sakon nan ba to shine ya daga hannu yace ya jama'a na isar hal ballaghtu kaga Allah ya ce بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته شنو يشي هل بلغت نائسر suka ce ka isre ce Allah mu fashad ya Allah ka shaida kina da ya isar da manzanci to yaya za mu yi mu gane addini yaya za mu yi mu fahimci addini na gaskiya ka san akwai wanda ba na gaskiya ba kenan akwai yahudanci akwai kiristanci akwai budanci akwai masu addinin bautar gumaka akwai mushrikai akwai kuma su ma dai suna da awar cewa addini ne amma addinin gaskiya shine al-islam musulunci waye malamin addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koyar ko bai koyar ba ya koyar to mu ba mu yi zamani da manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai Allah ya kaddara manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hada shi da wasu dakaru sahabbai suka yi karatu suka sha karatu suka karanta Qur'ani suka haddace su Qur'anin ma da aka ba su wato hadda suka masa riko suka masa na gaske sai a ba su aya biyu sai sun haddace sai sun rike sai sun yi aiki da aya biyun nan sai a ƙaro wasu sai a ba su aya guda sai a ba su sura sai a ba su kaza kaɗan kaɗan kaɗan a hankali a hankali has a tsakanin shekara ashirin da uku Allah tabaraka ta'ala ya gama saukar da wannan alkur'ani suna aikata shi suna fahimtansa kuma suka bar komai a rubuce suka bar almajiransu tabi'ai suka bar almajiransu tabi'in tabi'ina suka bar almajiransu tabaul atba suka bar almajiransu suka bar almajiransu suka bar almajiransu har yau din nan aka zo aka samu mutanen da ake ce da su malamai malamai magada annabawa in ji annabi al'ulama'u warasatul anbiya malamai magada annabawa kina idan kun gane abun step by step ne series ne annabi ya koyar sabansa suka koya tabi'ai suka koya tabi'in tabi'in suka koya manya manyan mutane suka koya har aka samu waɗanda ba tabi'i tabi'i ba ta lokacin ya tsawo sai ya zama saura malamai kenan yanzu abin da nake so in ce waye zai koya mana addini mu gane malami su waye makwafan annabawa da annabawa suna nan malamai inda da annabawa to da ba mal da ba malamai amma tunda yanzu ba annabawa to malamai sune magada annabawa idan ba gane ba malamai sune masu aikin annabawa shi sa manzo ce al-ulama'u warasatul anbiya su waɗanda suka gabata sun girmama annabawa a tarihin da muka samu mutum biyu ne suka yi gaba da annabawa da kafirai da munafukai duk wanda kaga ya faɗa da annabi ya ƙi karɓar saƙon annabi a wancan lokacin ko dai kafiri ne mushriki kafiri ko munafiki waɗannan su ne suka yi fito na fito da malamai su suka yi fada da malamai su suka yaƙi malamai mana suka yaƙi annabawa da manzanni don su ne malamansu a wannan lokacin to yanzu ba annabi ba wanda ake masa wahayi sai annabi ya ce ga waɗanda za su gaji annabawa su ne malamai to sai Allah ya jarrabe mu muka zo lokacin da turawa sai suka gane cewa tunda babu annabawa da makiya addini duka suka gane cewa tunda babu annabawa su waye ne suke zama a kujerar annaba su ne malamai to tunda ba a so a yi addini ba a so a yi addinin gaskiya ba a so a yi musulunci da kwarai so ake mutane su halaka mutane su bata mutane su tabe mutane su tabarna su shagiya su caca su yi zina su yi luwaɗi su yi ta'addanci rayuwar kashin dankali babba a sama ƙarami a ƙar wahala sai aka ce bari a dishonorin ɗin malaman a nuna ba su da kima ta wace hanya za a bi lallai in kuna so kamar yadda suke faɗa mutane su guji wannan addinin kasu addinin ku nuna rashin amincin malaman da suke koyar da su ku tozarta su ku rage musu daraja su da kansu ku nuna musu malamansu a cikinsu ba komai ba ne ku nuna musu malamansu ba al'umma ce mai daraja ba ku rage musu ƙarfi kar ku ba su fawa kar ku ba su kima da haka yana daga cikin hanyar da yau ake yakar addinin musulunci shine fada da malanta ta musulunci fada da malamai sukan malamai zagin malamai wulakanta malamai tozartar da malamai ba dan komai ba saboda a nuna wa al'umma ba su da kima to wanda bai da kima zai ma magana ka ji ba dan komai ba sai a mai da su ba su daraja wanda ya zama bai da daraja ya zai ma magana ka bi aka talautar da su da gangan malamai aka mai da su su yi rayuwa ta talauci ta matsi malamai aka mai da maganar su ba ta da fawa ba ta da doka ba ta da kaza malamai masu imani sai suka fahimta sai suka ci gaba da rike malamansu munafukai da fasikai da kafirai su kuma bukatarsa ta biya sai suka ci gaba da fada da malamansu babban malamin shek salman al'auda akwai wata magana da ya ta burge ni kwarai kuma malamai suna yada ta ya ce innal ummata yajibu an ta'tabira anna al-ulama ash-shar'iyyin hum lubbuha wa ruhuha wa qiyadatuha lallai al'umma wajibi ne ta sani cewa malamanta na shari'a al'ulama'u shari'iyyin malaman addinin musulunci lalle al'umma wajibi ne ta sani malaman nan su ne tushenta su ne ruhinta su ne jagoranci duk al'ummar da ba ta san kimar malamanta ba ba ta san darajar malamanta ba ba ta san matsayin malamanta ba ba ta girmama malamanta ba ta kimanta malamanta to an sauke ta daga layin da annabi ya tafi ya batta daga ƙarshe za a waye gari za a rasa wa zai koyar da addini tunda ba malaman to ai ba a ganin kimarsu a hankali a hankali an zubar da darajarsu tun da mutane suna ganin kimarsu har sun waye gari ba sa ganin darajarsu yanzu duk wanda bai da kima ya ma magana ka jahalar to sai ka waye gari ka ga waiwa za a saurara sai a waye gari ana sauraron ashrarun nas mutane kazamai malam yau Allah ya kawo mu lokacin da mutane sun fi sauraron mawaka akan sauraron malamai haka ne ko ba ka bane sun fi sauraron makiɗa 'yan rawa akan malamai shuhura da ɗaukaka da kaza da kaza yau a cikin al'ummar nan an waye gari mawaƙi guda ɗaya sai ya dulmuye wajen malamai ɗari ba su kai shi ba a wayoyin mutane a kaɗe-kaɗen mutane a waƙe duk abubuwan shakatawa mutane waɗannan mutanen su ne a hannayensu su suke ganin su kima an ci mu da yaƙi a gidajenmu ‘ya'yanmu sun fi sanin mawaƙa makiɗa ‘yan fim da sanin malamai haka ne ko baka bane to duk wannan ku rubuta ku ajiye yana daga cikin yaƙin da aka shirya tun sama da shekara ɗari kaza da ta wuce shiri ne kuma an shirya shi yanzu yaro karami za ka iya tambayarsa shahararrun mawaƙa na ƙasarsa guda kaza amma wallahi bi zai iya irga maka shahararrun malamai waɗanda suke suna taimaka suna karantawa ba a gidajenku kun cika gidajenku da kayan kallo da kayan kiɗa da kayan waƙa da kayan rawa da kayan kaza kaza kaza kaza yaranku duk sun san wani katun da ake nunawa duk wata drama da ake nunawa duk wani fim da na gida da na waje duk yaran ku sun haddace saboda kwangirin satellite din da kuka dasa a gidan dan ya koya musu wannan ne amma wallahi yaran ku ba san malaman duniya ba akwai shahararrun malamai a duniya da suke motsa duniya suke dawa amma yayan ba san su ba ko da hotonsu ne kawai ko sunansu ne kawai to yaƙi ne ya zo ya ci mu har gida ban ce da kai ko'ina ba a cikin ajinka a firamaren ka tambayi yaron ka ce irga ma shahararrun malamai da ya sani a jihar kano kaɗai guda goma wallahi ba zai iya ba amma idan ka ce irga maka shahararrun makiɗa mawaƙa zai yi ta irga maka sai ya gaji sai ka gaji saboda kullum idan ya buɗe rediyo su yake fara ji a gidan rediyo sai a sa kiɗa da waka kyauta awa biyu awa uku amma idan an zo an kawo wa'azin malamin karatu sai a ta buga ciniki tun daga miliyan kaza zuwa kaza nawa za a biya sai da kuɗi kiɗa a kyauta amma wa'azi sai an biya duka wannan yana cikin aikin da mutanen suka bayar kuma ana musu ya ce to kuma ana iya gane kimar malamai ne cewa su ne shiwagabanni su ne kiyada su ne jagoranci haka malam ya ce ya kamata malamai su zama su ne jagorori a cikin al'umma bi ta'zimil ulama ana gane haka ne da girmama su malama wa taqdirihim da kaddarta su da ganin cewa suna da kaddara wa man'in naili minhum da hana su kansu lalle a hana sukan malamai lalle a hana zagin malamai lalle a hana cin mutuncin malamai lalle a hana tozartar da malamai lalle a hana wulakantar da malamai amma yau kaskantacce wanda bai kai ya kawo ba ƙarami a cikin mutane mai ƙaramin daraja ba abin da bai zai yi wa malami ba kuma a fili ya zaga ya ci mutuncin malami kuma ya ɗauki hoton su yi nuna kuma ba abin da zai faru kuma wanda zai kare shi wannan abin da kuke gani yana zuwa yana tafiya yana zuwa yana tafiya wallahi nan gaba sai wata rana wani malami ya hau mumbari yana wa'azi ya faɗi wani abu a juma'a wani ya tashi ya dura mai ashirin ya zage shi ce ƙarya kake ba za a bi ba sannu sannu wallahi matukar ba a san darajar malaman nan da ke masu ba akwai wani ai wanda ya yi a wani gurin akwai wani wanda ya wani malamin haka yana kan mumbari yana magana ya kareta shi saboda su kansu masallatan gurin ba su da tarbiyya ai wannan wanda ya wannan abu ya kamata ya san yayi wannan barna ya kamata jikinsa ya gaya masa ya kamata ya san ya zo guri na tarbiyya wani kuma zuwa yana cin hudu ba kawai sai ya ga wani yayi kansa ya faɗi wani abin da ba su zai zo kai masa to da yake damu malami mai motsa jiki ne yana training kaga da ya daga kafa sana'a ga mumbarin nan kafin ya ƙara so ya daki kirjinsa ya zubar da banza ya ci gaba da ya yi wannan wallahi ina da shi a wayata na ce limamin nan ya burge ni kaga wannan yana nuna ya kamata ku rinka motsa jiki Allah wallahi ko wani karamin dan bid'a ko wani karamin fasiki zai zo ya tinkare ka dama a kimtsa kake me yasa ma ake cewa liman ran juma'a ne ka rike sanda kana tsammanin sanda ai sandar tana da amfani da yawa ba iya amfani abin da ka sani bane kake tsammani kadai waliya fiha ma'aribu ukhra inji annabi Musa yace tana da kaza tana da kaza akwai kuma sauran aiki da nake yi da ita daga ko ba ku rike sanda ku samu wani gora lafiya ku sauke ta a gefen mumbarin nan saboda abin da zai je ya dawo kwarai da gaske ina gaya muku lokaci ne na tsageranci akwai tsageru akwai marasa kunya wanda zai iya rena hankali da tunanin mutane gaba ɗaya ba mamaki a cikin gatan ku cikin mutuncin ku wani ya zo muku rashin kunya daka abinda nake so na kai mu gare shi abinda malam yake faɗa cewa lalle a wa man innaili minhum wa man ili itidai alaihim a hana cutar da malamai da su kansu a hana yi wa malamai ta'addanci to yau ba ta'addanci ba har kashe malamai aka yi wallahi ba zan iya irga muku adadin malaman da aka kakkashe su a Najeriya ba da wanda suka fito fili da wanda ba su fito fili ba kisa har lahira au zulmihim ko zalunta su au tanaqqus min haqqihim au tanaqqus min haqqihim ko tauye haƙƙin su malam kaji inda aka san darajar malamai hatta tauye haƙƙin malami ba a so yi wa hibzi makanatihim wa qadrihim a tsare matsayin malamai da darajarsu da kimarsu wa an ya'rifa al-qarib wal ba'id annana nahtarimu ulama'ana kuma lallai musulmai su yi bayani a duniya cewa da na kusa da na nesa ya san cewa mu dinnan musulmi muna girmama malamanmu da haka ashe mutunta malami girmama malami kimanta shi kimanta addini ne girmama addini ne ai kamar yanzu yan shi'a ne da suka ɗauki gabarar zagin sahabbai aibanta sahabbai cin mutuncin sahabbai ai abin da suke nufi idan suka rugurguje hamalatu shari'a din wanda sahabban nan su ne suka yi dakon shari'a daga annabi sai suka ce makaryata ne sai suka ce kafirai ne sai suka ce fasikai ne wannan ya nuna gaba ɗaya addinin musuluncin da kuke yi ma gaba ɗaya wanda ya ɗauko shi ya kawo muku shi fasiki ne kafiri ne kaga kenan ƙarya ya kawo shine manufar shi a gaba ɗaya yahudanci ne dama wani zai ce wai me yasa shi'a suke zagin sahabbai ai zagin sahabbai da shi'a suke yi ai rushe addinin ne suke so a yi duk wanda ya kawo maka labari sai bayan ka rike labarin kana amfani labarin sai wani zai ce ma yanzu kai labarin wane kake dauka wane mutumin banza wani kafiri wani mazinaci wani dan caca wani kaza kaga ai wannan ya soki abin da ya kawo maka da haka idan duniya ta yadda cewa sabon annabi ba mutanen kwarai ba ne in duniya ta yadda sabon annabi ba mutanen kirki ba ne wannan ya nuna mana addinin musulunci ma kenan ba na kwarai ba ne to shine daman manufar yahudawa shine kuma yahudancin da haka malamai suka ta magana akan cewa haɗari ne zagin sahabbai abokanan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama taba addini ne taba su dan kuwa abin da ya dauko addinin ne suke rushewa yanzu wannan masallacin da kuka shi a tsaye daram da kam Allah ya san me aka zuba a kasan sa madaukin sa rodi dutse siminti chemical leda da za ta hana ruwa ya ratsa ya raunana gini to sahabbai fa su ne madauka shari'a su ne hamalatu shari'a kuma duk wani malami a duniya sahabbai shine sahabi ne malamin sa dan su ne manya-manyan almajiran annabi na farko su suka zauna a makarantar annabi ya koyar da su su ya ba su suka haddace su ya musu sharhi su ne suka yi sharhin shari'a su suka yi bayanin musuluncin da ba a san shi ba to sai wani ya zo yana zagin su ko yana la'antar su kai Allah raba mu da addinin shi'a Allah ka raba mu da cin mutuncin bayan Allah na ƙwarai ibn taymiya abul abbas ya yi rubutu akan wannan bayanin da wannan laccan da nake muku na sanin darajar malamai da kare mutuncin malamai saboda ɗaliban ilimi akwai littafin raf'ul malam anil a'immatil a'lam raf'ul malam anil a'immatil a'lam na shekul islam ibn taymiya ai lalle duk wanda yake so ya san darajar malami da mutuncinsa da hakkinsa a cikin al'umma to ya nemi wanga littafi littafi ne mai kyau littafi ne mai daraja nan za ka san cewa lalle ibn taymiya malami ne kuma lalle ya sha nassoshi da suke bayani akan daraja da kimar malamai littafi ne mufid littafi ne mai amfani imamul ajurri yana da wani littafi mai suna akhlaqul ulama akhlaqu al-ulama littafi mai kyau shi ma yana magana akan halin malamai darajar malamai kimar malamai suwaye malaman kwarai menene da menene da menene hali da ɗabi'a na malamin kwarai menene sifofi na malaman kirki don su malaman su koya almajiransu su ma su koya su san cewa wannan shine sifar malami na kwarai bari ku ji abin da Imam al-Ajurri ya ce fa inna Allah azza wa jalla wa taqaddasat asma'uhu ikhtassa min khalqihi man ahabba fa hadahum lil iman lalle Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya tsarkake sunan nakinsa sun tsarkaka ya zaba cikin halittansa wanda iso fa hadahum lil iman sai shiryar da wanda yake so a cikin al'ummar sa halittar sai shiryar da so da imani to bayan nan kuma ya dada zaba cikin muminan wanda ya ga dama sai ya sanar da shi ilimi bayan ya ba da imani sun maktassa min sa'iril mu'minina man ahabba fatafaddala alaihim fa'allamahum alkitaba wal hikmata wa waffaqahum ko wa faqqahum fi dini ku gane Allah ya zaba wasu cikin halittar sai ba su imani a cikin masu imani sai Allah ya dada zaba ya dada tacewa sai kuma ya ba su ilimi ya sanar da su alqur'ani ya sanar da su sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanar da su fassara alqur'ani wa faddalahum ala sa'iril mu'minin kuma ya fifita su akan sauran mu'mine gaba daya imam al-ajurri yace wa dalika fi kulli zamanin wa awan kowane zamani kowane lokaci akwai malamai ga sifan su rafa'ahum bil ilmi wa zayyanahum bil ilmi Allah ya ɗaukaka su da ilimi ya musu kwalliya da juriya da haƙuri duk inda malami yake inda malami ne ya kamata ya zama yana da ilimin addini sannan duk malami dole ya juriya dole ya daure wanda zai maka wauta wanda zai maka rashin hankali wanda zai maka shirme wani zai ma kaza wani zai ma kaza abubuwa dai da yawa sai ka yi haƙuri malami musamman a ƙasar hausa idan bai jure ba zai iya harkar malanta ba malami a ƙasar hausa malami a ƙasashen nan namu dole sai ya zama mai juriya kamar yadda imamul ajurri ya faɗa ya haƙuri da mutane ko mai kiwon dabbobi bai kai shi haƙuri ba ka koyar da mutum ka koyar da matarsa ka koyar da 'ya'yansa ka koyar da unguwarsu kai ka koyar da waɗannan su gaba ɗaya amma wani abu kaɗan zai iya faruwa sai ga ya zauna a gindin bishiya yana zagin ka ina jin ko mai gidanka ne a kasuwa da ya koya maka kasuwanci shekara biyu shekara uku ai ka dan daga masa kafa amma yau akwai mutanen da Allah ya kwashe musu albarka ba su da aiki sai zagin malamai da cin mutuncinsu da giba da yi da su malamai suka ce luhumul ulama masmuma naman malamai guba ne zagin malami koyi da malami baya nan da yi da sauran gama garin mutane akwai bambanci shi nasa guba ne duk wanda ya ci guba kuma baya gama lafiya sai ya kashe shi ko ya kwantar da shi kuma yanzu ma ku rubuta ko aje duk wanda ɗabi'arsa zagin malamai da wulakanta malamai kafin ya mutu sai Allah ya tozartar da shi sai Allah ya wulakantar da shi saboda yana gaba yana kiyayya da amalatu shari'a mu tarbiyyantar da kanmu mu tarbiyyantar da 'ya'yanmu mu tarbiyyantar da matanmu mu tarbiyyantar da jama'armu mu tarbiyyantar da jami'an tsaronmu mu tarbiyyantar da 'yan siyasarmu mu tarbiyyantar da gwamnatocinmu mu tarbiyyantar da manyanmu mu tarbiyyantar da sarakunanmu mu tarbiyyantar da duniyarmu mu gaya wa al'umma mu cewa malamai fa su ne jagora a cikin al'umma kuma da su ake damawa dole duk al'ummar da bata dauki malamai wata aba ba to haka za ta yi ta shirme a yau a waye an waye gari da yawa wasu daga cikin shugabanni ko jagorori malami bai da daraja a wajen su illa in an zo siyasa in an zo neman ƙuri'a lokacin za a ta bin sa gida ana neman shi saboda yana da lasfika saboda yana da mabiya saboda yana da masoya amma da zarar an gama cin moriyarsa sai a da shi kwallon mangoro in aka sha mangoro aka tsotsa zaƙinsa da bawansa aka cinye aka shanye sai a wullar da shi yau a ƙasar nan da yawa haka masu mulki sai wanda Allah ya zaɓa suka mai da malaman addini a lokacin da suke neman su to akwai wata buƙata da suke da shi za su neme su ruwa a jallo ko a fili ko a ɓoye saboda neman biyan bukata amma da zarar sun ci gwamnati to babu wani mitin da za a yi nazartar da wani abu na gwamnati ko neman shawara da za a kira malaman addini a'a sannan idan kun ga an kira malaman addini mitin to gari ne ya hargitse za a yi kone-kone za a yi kashe-kashe za a zubar da jini sai a ce to ana kiran malamai mitin a gidan gwamnati sai a je a tara su sai a je a tashi a ce kaza a ce kaza a ce kaza ku je ku yi addu'a aikin su kenan su je su yi addu'a amma cewa a yi wa wasu aiki a taimaki al'umma kaza a gina al'umma a musu kaza a musu kaza wani abu duk da za a gudanar da gwamnati ko a nemi shawararsu wannan abin da za a yi ya halatta ko bai halatta ba ko shi shugaban ya ce yana neman addu'ar malamai su ba shi shawara ya yi kaza ko kar ya kaza a'a sai an shiga wahala an shiga matsi an shiga bukata ake neman su wannan ku rubuta ku ajiye wannan yana daga cikin dalilan da ya sa muke wahala mu zaɓi shugabanni kuma mu tsine musu masu tsine mana duk shugaban da aka zaba ana son sa ina tabbatar muku a ƙarshe in za a rabu da shi da tsinuwa ake rabuwa da shi sai na buga muku misali ko in kira muku suna ba sai na kira muku suna ba to haka ɗabi'a take abin da yasa da yawa yawa daga cikin mulkin da ake yi wato ba a neman ahalullahi ba a neman bayan Allah masu ilimin addini malaman addini ba a shawartarsu su akwai malamai masu tsoron Allah wallahi a ƙasar nan wanda wallahi ba kwabanka ne a gabansu ba ba mulkinka ne a gabansu ba ba matsayinka ne a gabansu ba su Allah ma ya cire musu kwaɗayin waɗannan abubuwan Allah ne a gabansu kawai su baka shawara ka yi kaza kar kai kaza kuma duk duniya ba inda babu irin waɗannan mutane amma ba a san su ba malam wallahi ba a san su ba suna nan a cikin unguwanni a koyi a sorayensu talauci ya kusa kashe su ba da su ake ba mawaki sai kaga ya fi daraja a wajen masu mulkin nan sama da malami wallahi mai waka mai waka sun fi ganin kimarsa da darajarsa an fi gayyatarsa an fi ɗaukarsa wani mutum akan malamin addini to yaya al'ummar da take da irin wannan ɗabi'a in shiwa gabaninta ba sa ganin kimar malamin addini ya za a yi a samu albarka yaya za a yi a samu daɗi kuma ga abin da malamai magabata suka gaya mana ba za a yi rayuwa mai daɗi ba ba za a yi shugabanci ba ba tare da an an nemi shawarar malamai masana Allah ba to ɗaya daga cikin illar da aka yi wa musulunci shine zubar da kimar malaman da aka ajiye su a gefe aka nuna ai su ba san komai ba a duniya su kawai abin da suka sani mun bari su ce Allah ya ce annabi ya ce amma ya za a taimaki mutane ya za a gina ƙasa ya za a yi kaza a'a ame da su ruwan kashe gobara ko da ruwan kwata ana kashe gobara da ka lallai ne mu dawo da darajar malamanmu sarakuna kusan kimar malamai a ƙasar nan an yi lokacin da babu wata fada a ƙasar nan a shekarun baya can da suka gabata face akwai malamai tsundum a cikinta a ƙasar nan an yi manya-manyan sarakuna mun ga dama za mu irga su wallahi ba sa zama zaman fada sai da malamai a gefen su damar su da hagunsu saboda su masu mulkin na da ba su yadda cewa za su yi mulki ba malamin addini ba ba ku lura cewa duk gidan duk fada in aka samu fada ba sai an samu masallaci ku lura duk wata fada a ƙasar nan za ga a gabanta akwai me akwai masallaci wajen ya nuna maka su ɗin da da suka yi mulki ha ba su fitar da addini ba su fitar da masu ilimin addini a cikin mulkinsu ba mu ko yanzu tunda muka zaɓi za mu yi mulkin babu malaman addini a ciki ba za a nemi shawarar masu addini ba malamin addini bai isa ba bai kai ya kawo ba dan jagaliya dan ayaniya shi za a yi mitin a rufe kofa da shi amma mai qur'ani da hadisi wanda ya san Allah wanda ya san manzon Allah wanda ya san tsoron Allah wanda ya karanta ilimi bai da tasiri za a dauke shi a tattauna da shi a nemi shawararsa to shi yasa kuma ga abin da muke gani a bayan ƙasa. kuma har yau har gobe mun faɗa duk mai mulkin da ya zo ya ce zai mulki ba tare da yana neman shawarar hamalatu shari'a ba wanda suke ɗauke da shari'a ba wallahi haka zai iya gama a rabu da shi uwa ka ubanka kuma ba abin da yake tsare kimar mutum a cikin al'ummarsa irin mai irin addini da ka ku riƙe addini ku mutunta masu addini ku girmama masu addini kuma ku dawo da masu addini kusa da ku ina faɗin wannan bayani ne saboda me nan da kwana ɗaya biyu za a yi canjin mulki za a ɗauka a bayar ko to ga saƙon nan ya ishe mu kabinet ɗin da za ku haɗa mukaman da za ku bayar abubuwan da za su gudanar wannan muku wallahi kada wani mai mulki ya kuskura bai nemo malamai masu tsoron Allah da takawa a gefe ko ba su zo gidan gwamnatinsa ba ya zama yana buga musu waya ko ya je ya same su ya ce aka ramka Allah ga abin da muke so za mu yi a gani me ake gani ne Allah ya ce dan Allah mai mulki idan yawan yana wannan zai tafi to akwai amma abin da za a yi karo ya ake kira a taro da su a yi ihu a tafi kawai a tafi ga malami da zai nuna maka Allah ga malami da zai ja maka hadisi ya ja maka aya ko ƙarya ya maka ya ja maka aya ya ja maka hadisi ai alƙalli da ya haɗa ka da Allah ko yaya da ka lalle ‘yan uwa mu san kimar malamanmu mu san darajar malamanmu bihim yu'rafu al-halalu min al-harami in ji imam al-ajurri yace da waɗannan malamai ne ake gane halal da haram wal haqqu min al-batil da malamai ne ake gane gaskiya daga ƙarya wad darru min an-nafi' da malamai ne ake gane abin da zai cutar daga abin da zai amfanar والحسن من القبيح da malamai ne ake gane kyakkyawan abu ko mummuna fadluhum azim falalarsu tana da girma warasatul anbiya su ne magadan annabawa su ne farin rai na waliyan Allah wa qurratu ainul awliya alhitanu fil bihal lahum tastaghfiru kifaye a cikin koguna a cikin tekuna a cikin tafkuna a cikin kududdufai duk wani guri da kaga akwai kifi wallahi yana yi wa malami istighfari yana cewa ya Allah ka yafe wa malam wane ba wani kifi a duniya face yana yi wa malami istighfari sai kai ka zo ka zage shi ko ka wulakanta shi ko ka tozarta shi banzan bazara karan ka dabiya mutumin da ma kifi duk kifin duniyan nan yana neman masa gafara ai ya gama da kai kuma kai yanzu akwai wata falala da kake nema a rayuwarka sama da wannan yanzu kai ba za ka sa ɗanka ya haddace ƙur'ani ya zama malami ba yanzu kai ba za ka kai ɗanka makarantar islamiyya ya koyi addini ba kaddara kai lokacin ya ƙure ma amma yanzu ba za ka kai ɗanka tafiz ba ba za ka kai ɗanka makarantar ƙur'ani ba ba za ka kai ɗanka makarantar islamiyya ba ya yi ilimin zamani ya yi na addini ya zama mai daraja a cikin al'umma wal mala'ikatu bi ajnihatiha lahum takhda'u imam al-ajuri yake cewa mala'iku da fukafukan suke sauƙaƙa da suke sauƙaƙa fukafukan su ga malamai wasu malamai suka fassara wannan abun kamar yadda annabi ya faɗa a cikin hadisi suka ce ai hatta mala'iku suna tawazu ne ga malamai ko kuma wannan yana nuna mala'iku suna lullube malamai suna musu inuwa saboda darajar abin da suke ɗauke da shi na sanin Allah da sanin shari'a wal ulama'u fil qiyamati ba'da al anbiya'i tashba'u malamai fa ranar tashin kiyama bayan annabawa su ne fa za su yi ceto in annabi ya zo ya ceto manzo ya zo ya ceto wa za su zo su ceto malamai waɗannan malaman da baka mai da su komai ba waɗannan malaman da ke ganin ba su da kima wannan malamin da kake bai da daraja a wajenka to cetonka ma yana hannunsa bayan annabawa da manzanni sun yi sai malamai su zo su yi ceto majalisuhum tufidul hikma duk inda malamai suka zauna akwai hikima a ciki duk mazaunin malamai akwai ilimi wa bi amalihim yanzajiru ahlul ghaflati da aikin malami gafalallun mutane suke wasuwa su daina sabon Allah akwai malaman da ana ganin su daga tafiyar su kawai sai a ji tsakanin tsoron Allah akwai malaman da samuwar su a anguwa samuwar su a cikin al'umma yana hana masu barna su zauna a inda suke saboda da an gansu an ga bayan Allah suna kira akan hanyar Allah ba sa goyon bayan ƙarya ba sa goyon bayan zina da luwaɗi ba sa goyon bayan zalunci ba sa goyon bayan hayinci wannan shine sifar malami na ƙwarai babban burin sai koyar da mutane addini ya faɗakar da mutane Allah ya ce annabi ya ce kuma mutane su koyi da shi samuwarsa fitila ce malami maganin duhu da yadda yake cikin duhu yana samun malami ya yi haske duk ƙauye duk garin da ya zauna ba malamin addini wannan gudun ba wurin zama ba ne wa zai hana ku sabon Allah wa zai ɗora ku akan hanyar Allah malamai ma'abuta imani da ilimi ya ce wahum afdalun min ibadi a cikin bayi su suka fi wato mutane ko kuma min al'ubbadi sun fi masu bauta kaɗai ba ilimi wa ala darajatan min zuhadi sun fi masu gudun duniya daraja hayatuhum ganima rayuwar malamai fa ganima ne rayuwarsu ganima ka san ganima ko wa mautuhum musiba mutuwar malamai musiba ce yuzakkiruna al-ghafila malamai su suke gargadi su su fadakar da gafalallen mutum wa yu'allimuna al-jahila kuma su suke koya wa jahili ilimi ba a musu mummunan zato ba a musu sharri kuma ba a fatan mummuna abu ya same su don haka ya ce wajibi ne a musu da'a wajibi ne a musu biyayya wal ma'siyatu lahum muharrama saba wa malamai haram ne wanda ya bi malamai ya shirya man ata'ahum rashad wanda duk ya saba musu yayi girman kai yayi dagawa malamai su ne haske su ne fitila su ne jagorori ali bin abi talib ya yi magana akan malamai da darajarsu ya ce yana cikin hakkin malami a kanka idan ka zo ka tarar da mutum ashirin talatin arba'in suna zaune a cikinsu akwai malami ɗaya Ali bin Abi Talib ce koma ka je ka fara yin sallama wa malamin sannan ka gaida sauran min haqqil alimi alayka an tusallima ala alqaumi ammatan wa takhussuhu bitahiyyati su sauran mutane kai musu sallama ga magari shi ko malamin sai ka ware shi idan ka zo ka tarar da taron mutane kace jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah a cikin su akwai malami to shi wannan sallamar da kai to sai ka je ka ware shi ka ce akramakallahu ina gajiya himma wannan hakkin malami ne akan ka inji Ali bin Abi Talib jama'a wannan shine addini wanda yake wannan shine zai zage wani malami wanda yake wannan shine zai wulakanta malami yanzu a kasan nan fa mawaki fa wani fa mawaki fa mai waka da kida fa wallahi sai da yazo yazo ya zazzage wasu malamai ya ci mutuncin su kuma ana kallo ana gani mawaki fa domin waka wanda Allah ya ce wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun halaka kuta ba ku suke bin mawaka masu kada kada inji qur'ani amma irin wannan mutum wai zai iya bude baki ya sagi malamin addini ya tozarta malamin addini ya ci mutuncin malamin addini kuma a yada ƙazami a cikin mutane ya iya buɗe baki ya wannan saboda al'ummar ta lalace ba ta ganin kimar malamanta ba ta ganin mutuncinsu imam ali bin abi talib ya ce ka je ka zauna a gaban malami yana zaune a sama kana ƙasa kuma ba a yin nuni a hannu ga malami a ce malam haka ana nuna shi ali bin abi talib ya ce ba a yi wa malami nuni da hannu wala tushiranna biyadika sannan ba a rimtsa ido ga malami ana masa kyafce ba a yi kuma ba a ce a gaban malami a ce to kai ka ce kaza wane ya ce kaza ba a yi sannan ba a yin ma a zagin wani a gaban malami ya ce la taktabanna inda ku ahadan kakka zo ka zauna gaban malami kana zagin wani cin fuskar malami ne a wurin malami ba a zagin wani sai dai malamin da kuma Allah ya sauwaƙe Allah ya jarabe shi da ƙazaman ɗalibai marasa tsoron Allah masu zuwa su ɗebo maganganun wasu a gabansa ya zama majalisinsa wurin karatunsa ko wurin zamansa ko gidansa shi kuma anan ake zagin mutane ta wannan kuma ya zama masifa Allah kare mu yace wala tatlubanna asaratahu kada ka rinka neman tuntuban malaminka wai so kake ya fadi yau abin da ake bukata malam malami ya fadi a wulakanta shi dan uwa musulmi ku duba dan Allah halin da ake ciki malami zai zo yana dawa yana korewa shine tafsiri shine hadisi shine limanci shine tsallagawa shine taimako shine taimakon marayu shine shiga da awa shine kaza duk wannan yana yi amma rana ɗaya idan aka samu wani kuskure ko na lafazi ko na harshe an rinka tsine masa albarka da zaginsa saboda ana da wayoyin facebook da whatsapp kai in aka ɗauko malami a ƙasar nan ana zaginsa kai ka ce bai taɓa yin wani abu na alheri ba yanzu wannan al'umma wannan al'umma da haka za su samu albarka ina aikin da yana alheri to ba ma wannan ba hatta wanda ya yi musu ni'ima wanda ya taimake su wanda ya karantar da su wanda ya tarbiyyantar da su ya ɗebi shekaru yana karantar da ku addini ya ba da rayuwarsa ya taimaki al'umma amma yau idan aka samu kuskure ɗaya ko ta matsala ƙwaya ɗaya sai an zage shi sai a ci mutuncinsa kuma cikin masoyansa suna cikin masu yada wannan abu saboda akwai wayoyin yaɗe yaɗe bai kun ka ji bakin ciki an taɓa malamin addini bai kun ka mai da martani saboda an taɓa malamin ka na addinin ka an taɓa shari'ar ka amma yau al'ummar ta mai da wannan abun abun kwalliya abun burgewa yau idan mutum yana so ya samu shuhura ya samu karbuwa ya samu jama'a a san shi waye sai nemi malami sai izaga sai ci mutuncinsa sai bata shi sai a ta ce ai wani yayi wa malam wani kaza ai wani yayi wa malam to wannan shuhurar yake so ta banza mara amfani wallahi malam ina so na gaya muku daga cikin malamai masu karantar da mutane wallahi idan kun ji tarihin rayuwar wasu wallahi za ku tausaya musu wani ma in ya ji ya ake rayuwar zai ce kai ba zai ga wannan hanya ta malinta ba akwai malaman da
rayuwa ta juya musu ciwo ya same su mutanen da suka karanta shekaru 20-30 sun manta da su
ko ya paralyze ko ciwon zuciya ko wani ciwo ya kwantar da shi yanzu ya daina zuwa masallaci yanzu ya daina da'awa ya daina wa'azi wallahi sai a kwashi shekara kama manta da shi amma bai mutu ba ba mai zuwa gidansa ya kai mai cefane ba wanda zai ce a yi karo-karo a taimake shi a kai shi asibiti a agaza masa wallahi akwai malamin da na sani a ƙasar nan ya ɗauki rayuwarsa bai da aiki sai karantarwa Allah ya darabe shi da ciwon koda haka ya mutu aka rasa al'ummar da yake koyarwa masu kuɗi da attajirai da suke tattare da shi malam ba lafiya ko to Allah ba shi lafiya in liman ne sai a canja wani a sa wani kai kana gida kana kwance abincin da zai ci da iyalinsa gagara sai yana buƙatar dialysis a ta wanke kodar babu kuɗi yana buƙatar a kai shi ƙasa kaza haka ƙananan almajiransa talaka suka ta zagayawa da ƙoƙon bara suna neman taimako ya za a taimaki malamin nan ya farfaɗo ya samu lafiya ci gaba da karatu haka ya mutu ƙurmus kaji wannan da yawa malamai sun mutu sun bar 'ya'yansu sun bar iyalansu cikin talauci alfarma ma a auri a auri matansu don a rike musu 'ya'yansu ba a yi suna nan barkace in shi na nazkuruhum bil sanazkuruhum bil asma' akwai malaman da suka mutu a ƙasar nan iyalansu suka zama wallahi azimu sai dai su soya awara su rayu akwai malamin da ya mutu a ƙasar nan kudin hayan su ya ƙare iyalinsa ba su gama takaba ba haka aka zo aka tashe su a gidan nan aka wulakanta su takaba kuma al'ummar da suke koyarwa ba wanda ya yi tunani bari mu ƙara biya wa malam dan ya mutu mu biya masa kuɗi iyalin su zauna shi ta kama babu malam akwai malamin da ya mutu ƴaƴan ketance nasu aka yi wancan aka tura shi can wancan aka tura shi can garin wancan aka tura shi can garin saboda ba wanda zai rike yaya amma kar ka manta kafin ya mutu yana da masallaci na juma'a yana da majalisi na karatu yanzu wannan al'ummar abinda za ku yi malaman ku kenan rashin mutunci da rashin kimanta su bayan mutuwarsu yanzu idan har mutane suna jin irin wannan abin yake faruwa mutum ya kare rayuwarsa da wahala ba za a rufa mai asiri a taimake shi ba kuma karab katab malaman nan da suke da'awa ku gaya mu wani malami ne aka sa masa albashi ana biyan sa akan da'awar da yake wani malami ne gwamnatin jihar sa ta ce abin da kake yi kana kokari bari mu rinka tura maka naira dubu hamsin duk wata ko dubu ɗari ka yi cefane da tattasai da tumatur wani malami ne a ƙasar nan karab katab amma mai shara a bakin titi yana da albashi mai bawa fulawa a gidan wani yana da albashi dan jagaliya kaza yana da albashi amma wani dan siyasa ne zo yace a bani shahararrun malamai na jihar nan wanda suka shahara manyan malamai ne kowa ya san su a bani list din mutum 100 har gwamnati na ta gama zan rinka ba su kuɗi naira dubu ɗari ɗari ko hamsin hamsin zan sa su a rol ɗin albashi ana taimaka musu don su je su ci gaba da aikin da'awa ba ya taɓa yin wannan yanzu ba su cancanta ba kowa ana masa alfarma a taimake shi amma daban da malama addini to wallahi akwai wanda magariba za ta yi na rantse da Allah babu babu garin da za a dama tuwo wallahi a ci a gidansa wallahi da haka zai bacci a garin nan ba wai wani wuri ba amma fa da asuba zai zo kuma a cike masallaci ana sauraron karatun shi wani abin hawa da zai hau ya je gurin karatu malami ne wallahi bai da shi keke bai da shi babur mutanen su tunani su mai karo karo sai masa babur lafiya ya ce ya darasi ya karatu ba za su ba ballantana mota kan ya isa ya hau mota wannan al'ummar fa ita ce al'ummar da yau in an ga malami ya canja riga sai an yi ta gulma kai mutumin nan kuɗi yake samu ai na yake samu kuɗi an tambayi wani malami wani ya je ce wai mutane suna cewa wai me sana'a ka yace ku ce musu fashi da makami nake yi ku ce in na gama limanci ina zuwa in dauki bindiga ne in tsare hanyar garinmu in yi fashi da makami mutanen banza marasa albarka shi ya san buge-bugen da yake yi wataƙila noma yake yi wataƙila kaza yake wataƙila kaza akwai malamin da wallahi malam matarsa take kasuwanci a cikin ɗan abin da take yi take dan tsakuran masa wani abu dan abin da ya samu ne sai ba matarsa ana siyan kaza ana siyan kaza za a ganshi a zaune wani mai kudi ne mai fitar da zakka mai tsoka ya kira wani malamin addini ya azurta shi batta maganar gidan zama ka nawa ne malaman da suna karantar da mutane al'umma ba su da inda za su zauna inda za su jefa kafaɗa su su da yayansu babu akwai malamin da limami ne a unguwa limamin juma'a limamin kamsalawat ga karatu da safe ga makarantar aure matan aure ga makarantar yara ƙanana duk aka tattara masa amma fa a wani gidan haya yake matsatsi da shi da iyalinsa duk shekara sai an ƙara masa kuɗi duk shekara sai an ƙara masa kuɗi da aka zo nan gaba ya ga bai zai iya ba ya haɗa kayan sai ce zai tashi sai cewa ki mala yanzu tashi za ka yi to yanzu tashi za ka yi fa mala ya ce a dole in tashi zan koma wata unguwa mai araha wanda bata kai wannan ba haka ya tattara kayan su ya tafi suka yi asarar kudu ba da limanci da karatun da yake ba wani mai mutuncin da ya tunani bari mu sayo malamin nan gida yau a sayo malamin gida wai wai wai wannan al'umma a ai an tafi ai in ko aka sai masa gidan nan sai an yada shi har a midiya ai malam wani ai an sai masa gida na kaza kaga fa kowa ya halatta a taimaka masa amma bahaushe a tunaninmu banda malami kar a taimaki malamin addini yanzu wani zai je wajen wani ya masa abin alheri ya bashi dubu ɗari biyar miliyan ɗaya miliyan kaza amma in malamin addini ne ya je wani ya taimake shi ya bashi wannan to ya zama abin zagi ai ya je an bashi kuɗi amma kai in ka karɓa kai ga magarin mutane kai halal ne amma shi da yake itace ne azara ce shi bai da buƙatar ci bai da buƙatar sha wato laifi ne idan ya je ya karɓo ne ya taimaka masa kai baka taimake shi ba fa kai baka bashi ci ba baka bashi sha ba baka biya mai kudin ruwan gidansa ba baka biya mai kudin makarantar yayan shi ba baka yi masa baka yi masa ba kuma wani ya dauko taimako ya bashi kuma ka je ka zage shi haram ne dan yana koyarwa an bashi taimako ya karba to wannan shine halin da wasu daga cikin malamai suke ciki a ƙasar nan kuma da al'ummar da suke rayuwa da su idan har mai share titi yana da muhimmanci za a biya shi ko yanzu dan Allah mai masallacin juma'a mai karantar da mutane mai da'awa wanda da'awarsa ta fito fili dan Allah bai cancanta a state ko a local government ko a federal government a ware masa albashi ba malam mutane musulmin Najeriya kuna zaune fastocin Najeriya yanzu jiragen sama suke tsaya wallahi fastocin Najeriya jiragen sama suke suke tsaya amma malaman Najeriya fa subhanallah daga wannan hali da al'umma take ciki na kaskantar da masu ilimi a cikinta to kaskantar da ilimi ne wannan yasa aka wayi gari karatun addinin ma ba a damu da shi ba kawai an mai da karatun addini yanzu sai dai a masallaci shi ma an ka gama abin da kake baka komai sai ka je ka zauna amma a buɗe makaranta rantsatsiya yaro ya je karatu na addini a'a wani bawan Allah ya buɗe makaranta ya buɗe haya islam ya ce ya daɗe yana sanarwa a gidan rediyo wallahi da ƙarshe da aka zo za a fara karatu a farkon shekara yana tabbatar maka ɗaliba ɗaya ya samu kowa idan ya zo ce karatun addini ta boko hatta kai ga yanzu lalacewar mu ta kai ga yanzu wani idan ya je in ya ga makaranta akwai boko da addini sai ce a wannan ustazanci za su koya mutane ya fi son ya samu ta boko zalla inda za a koya wa mutum arnancin zalla ba ƙur'ani ba hadisi wallahi da yawa yanzu akwai makarantu da ake budewa a ƙasar nan musulmi ne zai zo bude makaranta a cikin mutane ka je ka ga a cikin musulmi ka je ka ga makarantar ba arabic ba ƙur'ani kuma duk 'ya'yan musulmi ne a ciki kuma ba wata pta ba wani wanda zai zo ya magana shi yana ganin aibu ne ya saka karantar da ƙur'ani a cikin wannan makarantar kuma su cinye lokacin da za a islamiyya in yaran sun koma litinin daga safiya har zuwa kaza yanzu makaranta sai bakwai ake tasowa ko shida ake ta ko biyar dare yaro ya dawo a gajiye ina zai iya zuwa wace islamiyya ko makarantar dare tun daga safe har dare boko ake koya masa ranar asabar da ladi sai a ce an buɗe lessons extra lessons wani uncle ɗinsu zai rinka koya musu mathematics wani zai rinka musu physics wani zai kaza an cinye musu lokacin ko lokacin wanke da guga ba su da shi to ina maganan buɗe makarantar islamiyya yara su je ba sa zuwa sun ci mu da yaƙi da haka za a wayi gari ilimin addini ya zama ba shi da kima babu shi bai da daraja amma yanzu a ce a soke arabic ko a soke islamic ko a rage musu daraja a zo a kawo ilimin koyar da yara batsa da jima'i yanzu gashi nan abin da ake ta yadawa kenan saboda tsabar yakar ilimi da malanta daga makarantun firamaren mu da sakandaren mu da kaza din mu ana ta kokarin koyar da yara ilimin da zai koya musu zina jima'i kusantar mace batsa a zana al'auran mace a nuna ga inda za a taba a yi kaza a yi kaza muna ji muna kallo yanzu mutumin da ya zo ya bude makaranta yana musulmi saboda ya samu kuɗi kana da uzuri a wajen Allah tabaraka ta'ala zaka ce ka bude makaranta kana samun kuɗi ko qur'ani baka sa ba qur'ani ka saka qur'ani ko na sadaka ba ka sa ba to wallahi malam makarantu private da yawa na musulmi a garin nan ba wani abu masu su musulmi ne amma ba a karantar da qur'ani na rasa mai qur'anin ne ya musu ballantana arabiya kam arabin a'a ba su damu ba fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daka wannan sako ne nake so na isar da shi ga al'umma don Allah a cikin abin da nake so na faɗa a lakcin nan ko kwata ban faɗa ba dangane da halin da ilimi da malaman addini suke ciki da kuma kokarin tarbiyyar da ake dora mutane na yakar musulunci da yakar addini da kin malanta da zagin malamai da tozarta su dan a nuna abin da suke dauke da shi bai da wani kima ko bai da wani daraja babban abin da ya tara mu anan shine taro ne na aure na dan uwa muna fatan Allah sa albarka a cikin wannan aure Allah kuma ya zaunar da shi lafiya da iyalinsa kuma Allah ya yi dukkan wata fitina Allah ya bada zuri'a ta muna bada shawarwari a gurguje kamar haka jama'a aure addini ne aure ibada ne ku yi kokari ku yi aure ku rage yawan 'yan matan da suke cikin ku ku rage yawan zawara wanda suke cikin ku annabi ne ya faɗa ba ni na faɗa ba tanakahu tanasalu ku yi aure ku hayayyafa ku yadu ashe yin aure addini ne ashe yin aure sunna ne akwai 'yan mata a ƙasar nan akwai 'yan mata a garin nan malam kowane gida za ga yara yimin yimin yimin sun taso kowa za ka ga ta kai ta aure yanzu yaran mu yan junior secondary school junior 2 junior 3 duk sun isa aure ina magana sai ta gama secondary ina magana sai ta shiga jami'a ina magana sai ta gama kaza kuma sun fi mu yawa to amma auren ya gagara ko dai an tsananta shi ko kuma mutane suna ganin wahala ne yin aure akwai wani ma da ya aure abokinsa yake ce mata amma ka cuci kanka daga yanzu kai aure ka kashe kanka ana nuna wa mutane talauci ana nuna wa mutane kin daukan nauyi alfiraru min almas'uliyya mutum yana da sana'arsa yana da dan shagonsa yana da kaza yana da kaza amma sai a sa mai jin tsoron aure amma abin mamaki za ka ga yana rike iphone kaza ta naira miliyan ɗaya da kaza yanzu wayar naira miliyan ɗaya fa barkacece a hannun mutane wallahi wayar naira miliyan guda amma kuɗin da yake kashewa wayarsa a wata amaryar da zai aura wallahi ba za ta ci kuɗin ba sun hana ka yin aure sun hana ka sun hada ka da babbar waya ka iya share masallaci kana sharan kasuwa wani ma ba guda ɗaya wata miliyan ɗaya nan miliyan ɗaya nan miliyan ɗaya akwai kuma karama wadda ba babba ba karama wadda ba abu nan ta naira dubu ɗari uku da hamsin karama ce wannan a aljihun gaba ake sata a ga mutum ɗuma ɗuma yana riƙe da wayoyi yana tafiya haka data ku ta nawa yake zubawa bare irgo ba amma amar yadda ka je ka ɗauko nawa za ka shi mata taliya guda ɗaya ta naira ɗari hudu ya ishe ka kuci da kai da ita da safe da rana da dare wallahi sai dai in bata iya dahuwa ba Allah daka ina kira ga yan uwa annabi ya ce ya ma'asharar shababi man istata aminkum alba'ata falyatazawwaj duk wanda ya samu iko a cikin ku ya aure waɗannan yan matan da suke yawo a titi ko aure su kowa ya shiga daga ciki a je a nemi kuɗi daman ɗa namiji ai zama bai same shi ba ai. ya za ka zauna ka miƙe zama fita ka nema kana shirme ka gadawa kanka talauci kana kano sai an ce ka nemi kuɗi idan garin Allah ya waye da asubayi je ka wannan babban titin Zaria road din nan ka zauna kawai ka rika kallon baki da suke shigowa garin nan a ranar za su shiga nan garin nan shiga tafi nemo je ka ka garbo wallahi ba za su yi rugu ba za su je su nemo abin da za su ci su sha su sake fitowa ko su zo in an zo dawowa duk baƙi ne da suke ƙauyuka da suke garuruka sun shiga Kano sun nemo abin da za su ci da waye da sauransu sun shiga sun fita kai kuma kana zaune kana tagumi a garin kallon ruwa kwado ya zo ya maka maka gaba da ka kar wani saurayi ya zauna bai je ya sana'a ba aikin ƙarfi ne aikin hannu ne tunani ne na business gyaran kaza ne kar wanda ya zauna addinin musulunci baya goyon badala da zaman banza fita ka nema na sha gaya wa samari matasa kuna bata kanku lokaci kuna abin akwai hanyoyin samun arziki bari buga muku misali dan karamin jari ya ishe ka dai inda ka samu jarin dubu ɗari ɗaya kawai kaga dubu ɗari ɗaya ba wani abu ne yanzu wallahi ta ishe ka ka tafi ka shiga kasuwar ƙauye kai jarin kaji wannan kazar dubu biyu wannan kazar dubu uku wannan kazar dubu hudu kazar dubu hudu ko da kara dubu hudu babba ne zuwa za ka yi ka wanke rigarka da safe ka zuba ɗarinka hamsin a nan hamsin a nan kurin ka tafi duka duka bai fi ka biya kunnamun kunnamun kunnamun kunnamun malam ko ta gaji ne duka duka bai fi ka biya kudin motan dubu ɗaya ba ga misali kana ɗan birninka wayayye ka tafi kasuwar ƙauye budurwa ta ka ganka ba ta ganka ba mutanen unguwa sun ganka ba su ganka ba idan ka je da sassafe ake kawo kaji daga ƙauye kazin da ka sai ta ɗari bakwai za ka iya sayar da dubu ɗaya da ɗari biyu kazin da ka sai ta dubu ɗaya da ɗari biyar za ka iya sayar da dubu biyu kazin da ka sai ta dubu biyu da ɗari biyar za ka iya sayar da dubu uku billahi azimu a wannan jarin dubu ɗarin wallahi a ranar ka siya kana siya za ka fito kana tsaye wani zai zo ya taya ka ɗora ɗari uku ka karɓi kuɗin ka ƙara gaba ka ɗora ɗari biyar ka kudin ka gara gaba in rana ta yi ka je ka samu shinkafarka da wake ta ɗari uku da hamsin ka buge ka samu rakenka na naira hamsin ka hada ɗari hudu ka nemi madararka mai kyau ta hamsin ka ƙara in yamma ta yi ka nemi balangu lafiyayye na ɗari bakwai da hamsin ka hada ka nemi madararka ta naira ɗari biyu ka ga duka duka abin da kashe ka ci nama ka ci shinkafa ka san wake furotin ne ka gina jikinka wallahi kana tafiya kana da wallahi malam sai aga wata ran kayan ko wani sabon lefan babur da me da kudin kaji kuma ku ji wani sirrin kaji a nan gurin inda zaka je kauye ka sayo kaji kawai ka taho da su ka zo kofar gidan ku ka ajiye su ka kasa su wallahi an ku za a sayi su to wanda yake da karfin jari awaki tumaki idan ka je kasuwar kauye kana tsaye zaka je wannan ragon da sassafe ka saye shi dubu sittin wannan ka siye shi dubu hamsin wannan ka siye shi dubu sha bakwai wannan yar akuya ce ka siye ta dubu ashirin wallahi kafin yamma ta kai malam ka ƙara musu dubu biyu dubu uku dubu kaza dan Allah na ba sana'a wani to me za ka zo ka bata lokaci wai ka gama digiri wai kana jiran a dauke ka aiki ba za su dauke ka ba ba za su baka aiki ba ga ayyuka nan malam masu yi a ku koyi gyaran ruwa plumbing gyaran wayarin electric abin wannan ka zama riwaya gyaran mota yanzu ku duba duk gareji a garin nan wallahi sai ka tarar da mota ashirin tana bin layi tana jiran gyara duk inda ka je gyaran gyaran mashin sai ka bi layi kana jira a gyara maka gyaran adadin sahu gyaran waya gyaran kaza wai yanzu wai in mutum za a gyara mai waya wai daga nan tamburawa wai sai ya tafi wai farm center me yasa ba za ku bude a nan unguwar ku dinga yi ba Allah ne haramta muku ba za ku je ku koya ku zo ku yi ba sana'o'i ga sunan wanda za mu yi amma ina da zo kana neman waye mai fenti a unguwa ka rasa waye ya iya pop a unguwa baka iya ba wai pop dan najeriya wai sai an je gane a nemo mai yin pop saka tayil yawanci mutane sun yi gida sai sun saka tayil ka nemi waye yake saka tayil a unguwa samari sun fi dubu ba wanda ya je koya kuna nan kuna jiran gwamnatin Kano ko kuna jiran gwamnatin Federal ko kuna jiran gwamnatin kaza ina suka isa su dauke ku aiki gaba ɗayan ku ba za su iya ba to kun san abin da yake hana aure rashin koyon sana'a annabi kuma ya ce ku yi sana'a ku yi aiki ku yi aure da haka sako na shine ku rage yawan yan matan nan malam yaran nan malam sun yi yawa wallahi tallahi ga yan uwa nan na ga musu wallahi wannan waya a cike take kullum sai mu ci kira malam dan Allah taimaka min wallahi aure nake nema taimaka
malam yan mata ne yanzu suke neman aure kullum ne ba malam kana bukatar gari ya tsorata suna bukatar wa zai kiyarin ɗinsu wa zai kula da su wata ta ce malam ko yaya ko ma yaya ko ma waye ko yaya ke in dai ka yarda da shi malam na yarda da shi a hada da shi wallahi malam aure suke nema kar kai magana zawarawa kan la ila in ji wata wata wata wata dattijiya ta ce la ha ilaha illallah kaga ba haka ake faɗa ba la ilaha illallah ne amma la ha ilaha illallah wanda ba daidai ba ne wato abin faɗi iya faɗarka abin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malam zawarawa da yan ƙanana ƙanana da yan gajeru da masu kiba da dadandu da zaunannu da sababbi barkatai har ina jin tsoron anya a Najeriya zawarawan mu ba za su rinka zama irin zawarawan Sudan ba kuwa kun san a ƙasar Sudan galiba al'ada su tun macen da ta zama bazawara in dai ta kuskura ta zama bazawara ta gama aure yawancinsu sai dai ka gansu a bakin titi suna sai da cincin da shayi to wallahi malam hatta kai ga yau in yarinya ta kashe aurenta ko mijinta ya mutu ita da samun aure malam akwai matan da sun shekara bakwai takwas tara wala ba wanda ya zo kofar gidansu yanzu ku kuma samarin nan da matasa haka za ku zauna mutum ya rike mata ɗaya ya ƙi ya ƙara wani kuma ya ƙi aure guda ɗayan ma to ina za mu kai su a rijiya za mu zuba su ga su can suna ta kallona ba haka bane kai ga su can yau gata nake so na muku a masallaci na insha Allah ta'ala a daura mana auren kaman hamsin juma'a mai zuwa so ku yi aure manzo Allah ce ta naka huta nasan ku yi aure ku hayayyafa ku yi aure ku hayayyafa ta hanyar aure ake hayayyafa zan yi alfahari da yawan ku ranar tashin alkiyama ba lokaci suna ta nuna min lokaci yayi kuma na san akwai mabukatan auren nan da yawa kan da je na rikito abin da ba zan iya tare shi ba abin da na faɗa da daidai Allah shi ba mu lada wanda ne kuskure ko tuntuma shi ina neman Allah ya yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh